بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس جعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في قولهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa
yaɗa fuskokinmu a wannan safiya ta juma'a a yau muna biyar ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1445 wanda ya yi daidai da 15 ga watan uku shekara ta 2024 miladiya ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wadda muke gabatarwa a cikin suratul bakara wanda in ban manta ba a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 64 wanda kenan yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan aya ta 65 insha Allah Allah maɗaukakin sarki ya yi mana jagoranci ya jagorance mu ya samu karanta abin da yake shine daidai ya ba mu ikon fahimtarsa ya ba mu ikon sanya shi a cikin aiki Allah maɗaukakin sarki ya yi mana jagoranci na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وما خلفها وموعظة للمؤمنين Allah ta'ala ya ce wala qad alimtumul ladina atadaw minkum fi sabt Allah yana ci gaba da magana da banu Isra'ila Allah ya ce wala qad alimtum hakika ku kun sani kun san alladina atadaw minkum fi sabt kun san waɗannan waɗanda suka wuce iyaka a cikin ku game da sha'anin asabar fa qulna lahum sai muka ce da su kunu qiradatan khasiin Allah ya ce muka ce da su ku zama wato birrai khasiina kuna korarru daga rahmar Allah faja'alnaha nakalan lima bayna yadayha Allah ya ce sai muka sanya wannan azabar da muka yi musu na mai da su birrai da muka yi ta zama nakalan ta zama abin daukan wa'azi abin daukan izina lima bayna yadayha ga waɗanda suke gaba gare su wa ma khalfaha da waɗanda suke bayansu wa mawu'izatan lil muttaqin da kuma wa'azi abin ɗaukan wa'azi da tuntuntuni ga masu tsoron Allah wannan ayar ta zo da bayani a dunkule wanda a Allah subhanahu wata'ala yana ba da bayani ga banu Isra'il yana ce da su hakika ku kun sani a cikinku cikin kakanninku da suka shure akwai waɗanda suka wuce iyaka game da sha'anin ranar asabar Allah ya ba su umarni suka ƙibi Allah ya ce sai muka ce da su ku zama birrai kuna ƙasƙantattu wulaƙantattu wannan ayar abinda zai fayyace mana ita a fili shine a ayoyi da suka zo da cikakkun bayanai waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya yi bayaninsu a cikin suratul araf a wayannan ayoyi na suratul baƙara Allah maɗaukakin sarki ya takaita bayanai amma a suratul arafi za mu ji ainihin cikakken bayanin Allah ta'ala ya ce was'alhum 'anil qaryati allati was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri id ya'duna bis sabti id ta'tihim hitanuhum id ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim كذلك نبلوهم بما كانوا يعملون كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون الله تعالى يتي واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر Allah ya ce ka tambaye su su baka labari game da wannan alƙaryar nan wacce take dab da bakin teku suna kusa da bakin wani katon teku Allah ya ce iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an a lokacin da kifaye suke zuwa musu a ranar asabar cunkus za su ga kifaye ran asabar wa yau malayas bituna la ta'tihim ran da ba asabar ba kuma ba sa zuwa musu kazalika nabluhum bima kanu yafsukun Allah ya ce kamar haka ne muka jarabe su saboda abin da suka kasance suna yi da fasikanci wannan gari sun saba duk ranar asabar kifaye suna zuwa musu duk inda ka zo a ran asabar ka zo wannan bakin teku kamun kifi ba zai yi wahala ba amma ran da ba asabar ba to kamun kifin sai ya yi wahala sai zama ɗan abin da za a kama na miya zai yi wuya a samu to allah sai ya sanya musu doka sai ce ya haramta kamun kifi a ranar asabar ran asabar ba za a yi kamun kifi ba sai suka ce ba za a yi kamun kifi ran asabar ba amma za su yi ma'alla hila za su yi ma'alla dabara ta yadda za a zo turren juma'a a ɗana duk tarkon da za a ɗana na kamun kifi ranar asabar duk kifin da ya zo sai ya fada ranar lahadi kuma sai a zo a ɗauka su to ai kaga ai ba su yi kamun kifi ranar asabar ba to da aka samu wannan aikin sai mutanen suka kasu kashi uku wasu suka yi kamun kifi wasu suka ce ba za su yi kamun kifi ba kuma za su yi wa'azi kan ai wasu kuma suka ce su ba za su yi ba sannan kuma ba ruwansu da wanda zai mu yan ba ruwanmu mu ba za mu yi ba in ka yi oho mu dai ba za mu hana ka ba kuma mu ma ba ka isa ka samu yi ba to shine Allah yake gaya mana yace wa iz qalat ummatun minhum وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مغرقهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يرجعون لعلهم يتقون ولعلهم يتقون Allah ta'ala yace wa iz qalat ummatun minhum ka tuna lokacin da wasu al'umma daga cikinsu suka ce lima ta'izuna qauman Allahu muhlikuhum suka ce mu masu wa'azi waɗanda suke faɗakarwa a cikinsu sai waɗannan 'yan baruwanmu kamar yadda ambata mana an kasu kashi uku akwai 'yan kamun kifi akwai 'yan wa'azi akwai 'yan baruwanmu daga 'yan baruwanmu sai suka ce lima ta'izuna qauman Allahu muhlikuhum dan me za ku ɓata lokacin ku kuna wa'azi wa mutanen da automatic ma Allah zai halakar da su me yasa za ku dinga musu wa'azi aw mu'azzibuhum azaban shadidan me yasa za ku dinga wa'azi wa mutanen da Allah ma azabtar da su zai dan me za ku damu sai kun yi musu wa'azi qalu sai suka ce ma'aziratan ila rabbikum muna so mu yanke hanzari ne mu yanke uzuri har a gaba ga ubangijinku ya zama Allah ya shaida cewa ba mu ga ana saba masa mun yi shiru ba sannan wala allahum yattaqun babu mamaki su din in mun musu wa'azi har akai matakin da wa'azin zai yi tasiri a kansu tsoron Allah ya ratsa su su fasa yin wannan aikin da suke Allah ya ce falamma nasu ma zukiru bi فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون Allah ya ce falamma nasu ma zukiru bi a lokacin da suka yi watsi da abin da aka yi musu wa'azi akai suka ƙi su bi wa'azin da aka yi musu an jainal ladina yanhauna an su Allah ya ce sai muka tseratar da waɗanda suke hana mummunan aiki waɗanda suka ce kar a yi Allah ya ce su sai muka tseratar da su wa akhadna alladhina zalamu bi'adabin ba'isin bima kanu yafsukun waɗanda suka yi zaluncin kuma suka yi ƙetare dokar Allah Allah ya ce sai muka kama su da azaba mai muni saboda abin da suka kasance suna yi na fasikanci sai Allah ya ce falamma atau فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين Allah sai ya ce falamma atau amma nuhu an lokacin da suka tsallake suka ƙetare abinda aka hana su suka ƙi su hannu ƙulna lahum Allah ya ce sai muka ce da su kunu qiradatan khasi'in Allah ya ce muka ce da su ku zama birrai korarru daga rahmar Allah kaskantattu wulakantattu to kaga waɗannan ayoyi da muke kai na suratul baqara sun zo da bayani a dunkule sannan wannan aya ta suratul a'raf ita kuma ta zo ayoyin suratul a'raf sun yi bayani filla filla akan menene ma'anan allazina atadaw minkum fis sabti shine waɗanda aka ce kar su kamun kifi a ranar asabar suka nema su yi ma Allah hila suka nema su yi ma Allah dabara suka tashi su yi ma Allah wayo Allah ya ce to sai muka ce fa kunna lahum kunu iradatan khasi'in sai muka ce da su ku zama birrai kuna kaskantattu wulakantattu to anan a na farko za mu fahimci cewa lallai tabbas akwai waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu umarni ya yi musu umarni akan cewa kar su kamun kifi a ran asabar amma kuma suka kiji ga kuma hukuncin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu al'imamu ibn kathirin Allah ya masa rahama a tafsirin shi ya ce ya ƙulu ta'ala Allah maɗaukakin sarki yana cewa walaƙad alimtum ya ma'asharar yahudi ma halla min alba'asi bi ahalil ƙaryatin lati asat amurallahi wa khalafu ahdahu haƙiƙa ya ku taron yahudawa ai kun sani kun karanta menene ya faru na azaba da waɗannan mutanen alƙaryan da suka saba ma umarnin Allah suka saba alƙawarin Allah wa mithaqahu fima akhadahu alaihim da alkawarin da Allah ya ɗauka a kansu min ta'azimi sabti wal qiyami bi amrihi na cewa suna girmama ranar asabar sannan kuma su tsayu akan bin umarnin Allah iz kana mashru'an lahu saboda wannan shari'a ce Allah ya shar'anta musu cewa cikin girmama ran asabar ga kuma umarnin da Allah madaukakin sarki ya musu kar su kamun kifi ran asabar kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ba ma sauran al'ummomi zaɓi kowa ya zaɓa wuni ranar da zai zama nasu ne a matsayin rana na addininsu sai suka zaɓi yahudawa suka zaɓi asabar nasara suka zaɓi lahadi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu kuma sai Allah ya datar da mu da ranar juma'a Allah ya damu da alkhairin da ke cikin ta daka fatahayyalu ala siyadil hitani fi yawmis sabt daka sai suka kullan makilci da hila da dabara akan cewa za su yi kamun kifin nan da Allah ya hana ran asabar bima wa ba'uhu laha min shususi wal haba'ili wal barki qabla yawm as-sabt da haka sai suka zo suka sanya igiyoyinsu da duk wani tarkon da za su saka da duk wani menene raga nan da menene na kamun kifi suka zo suka saka shi gabanin ranar asabar falamma ja'at yawm as-sabt ala adatiha fil kathrati nashabat bitilkal haba'ili wal hay lokacin da ran asabar yayi wayannan kifayen suka zo ran asabar kamar yadda suka saba to shikenan sai wayannan tarko da aka daddana musu sai suka kama su shishige cikin abubuwan da aka zuzzuba din nan falam takhlus min ha yawma hadalika daka sai ya zama wannan wunin bata kubuta daga wajen su ba wayannan kifayen ba su kubuta ba falamma kana lailu akhadhuha ba'da inqida'i sabt da dare yayi sai suka zo suka kowa ya zo ya dauki nasa kifin tunda dare yayi ai asabar ta kare an shiga daren lahadi haka yanzu sai kowa ya zo ya dauke nashi falamma fa'alu zalika lokacin da suka aikata haka masakhahumullahu ila suratil ila suratil qirada sai Allah ya shafe su ya canza musu halitta suka koma siffan birrai wahiya ashbahu shay'in bil'anasi bil'anasi fi shakli zahir biri shine abu mafi kamanceceniya da mutum amma a bisa ga kamanceceniya na zahiri shine halitta mafi kama da mutum walaysat bi insanin haƙiƙa amma ba mutum bane na haƙiƙa fakadhalika a'malu ha'ula'i wa hilatuhum lamma kanat mutashabihatan lil haqqi fil zahiri wa mukhalifatan lahu bil batin kamar yadda kuma haka aikin waɗannan zaka ga a zahiri yayi kama da gaskiya amma a ɓoye fa ba gaskiya bane a zahiri eh ba su yi kamun kifi ran asabar ba a bisa zahiri amma a ɓoye fa sun yi kamun kifi ran asabar tun da kifayen ba ran juma'a suka zo suka shiga wannan tarkon da aka samu su ba ba kuma ran lahadi ba a ranar asabar suka zo wa kana jaza'uhum min jinsi amalihi da haka sai ya zama sakamakon su irin aikin su irin aikin da suka aikata Allah ya musu sakamako jaza'an wufaka sakamako daidai da aikin da suka aikata wa hadhihi alqissatu mabsutatun fi suratul a'raf wannan kissan tana shimfile a cikin suratul a'raf kamar yadda muka karanta yanzu saboda haka a wannan shine abinda al-Imam Ibn Kathirin Allah madaukakin sarki ya mishi rahama ya kawo a cikin tafsirinsa game da shimfida akan akan wannan ayar to Allah ya ce wala qad alimtumul ladina atadaw minkum fis sabt a suratul a'raf sai ce was'aluhum anil qaryati allati kanat hadiratal bahr gari to sai malamai suka yi ta tattaunawa akan menene sunan wannan garin wasu su kawo sunayen gari daban-daban wasu malamai kamar da imamu suddi ya ce sunan garin shine aila garin aila wasu daga cikin malamai sai suka ce a tun da kaji allah ya ce kawai alkarya ne bai faɗi suna alkaryan ba to babu bukatar sai ɗan adam ya san menene suna wannan alkarya shi sa allah bai bayyana ba amma dai akwai maganganun malamai akai wanda in allah ya kai mu tafsirin sautul arafi za mu ji bayanin da malamai suka yi akan insha Allah ta'ala daga Allah ya ce wala qad alimtumul ladina atadaw minkum fis sabt haqiqa ku kun san waɗanda suka wuce iyaka game da ran asabar a cikin ku fa qulna lahu sai muka ce da su kunu qiradatan khasi'in sai muka ce da su ku zama birrai waɗanda suke kaskantattu wulakantattu to a nan malamai suka tattauna akan wannan ayan kamar yadda imam mujahid yake faɗi ya ce da allah ya ce faƙulna lahum kunu ƙidadatin khasi'in ya ce musi hat ƙulubuhu zukatansu ne aka shafe zukatan aka mai da tunaninsu irin na birrai walam yumsa ko ƙirada amma ba a mai da su zahirinsu ya zama birrai ba wa inna ma huwa mislu darbat mislu mislun darabahullah ya ce wannan misali ne masalun darabahullah misali ne allah ya buga a ce ya muka mai da su birrai zukatan suka koma irin na birrai kamar yadda Allah zai ke cewa ka masalin himari ya hamilu asfara kamar misalin jaki ne wanda yake daukan kaya yake yake dauke da kayan da tafai kaga sai Allah ya ce wanda aka ba su littafi ba su aiki da shi misalin su kamar misalin mai kamar jaki me Allah yake siffanta mana shine zuciyar su irin na jaki ne amma ba zahirin jikinsu ba to wannan shine maganar wasu daga cikin malamai a kamar yadda alimamu ibn jarir tabari ya kawo wannan a cikin a cikin tafsirinsa to amma a malamai wasu daga cikin malamai sun tabbatar da cewa Allah ya mai da waɗannan mutanen ne zahirinsu hakikaninsu halittarsu ya koma irin nabiri mai zai tabbatar da haka shine faɗin Allah a suratul ma'ida qul hal unabbi'ukum bi sharrin min zalika masubatan inda Allah
bi sharrin min zalika masubatan inda Allah man la'anahu Allah وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل الله تعالى يتي قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله Allah ya ce ka tambaye su ka ce kuna so in ba ku labari mafi sharrin sakamako matsayi a wajen Allah Allah yana magana da Yahudawa Allah ya ce ka ce mu annabi ka tambaye su kamar yadda suke raya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da sharri Allah ya ce to ka tambaye su ai ka gaya musu akwai waɗanda in ma sharri ne to akwai waɗanda suka fi mu sharri su waye Allah ya ce man la'anahullah wanda Allah ya la'ance shi wa ghadiba alai waɗanda Allah ya fushi da su wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir waɗanda Allah ya sanya a cikin su aka samu birrai da aladu wa abada tagut kuma suka bauta ma gumaka ulaika sharrun makanan suka bauta ma tagutu ulaika sharrun makanan waɗannan su ne mafi sharrin matsayi a wajen Allah wa adallu an sawa'is sabil su ne mafi bata daga hanya madaidaiciya to kun ga yanzu in muka ɗauki wannan aya ta suratul bakara da wannan ayar suratul ma'ida da ayar suratul a'raf ayoyin suratul bakara da suratul a'raf sun nuna mana cewa Allah ya mai da su suka zama birrai wannan ayar ta suratul ma'ida sai ta nuna mana cewa a cikin su an samu birrai an samu aladu an samu birrai an samu aladu kenan wannan aya ta suratul ma'ida ta zo da ƙari akan abin da ayoyin suratul baqara da suratul araf ba su zo da shi ba abdullahi dan abbasin allah ya ƙara masa yadda yake cewa abin da ya faru shine matasan cikinsu su allah ya mai da su birrai dattawan cikinsu allah ya mai da su aladu daga sai zama matasan sun koma birrai dattawan sun koma aladu to sai Allah kawai a suratul baqara da araf sai itlaqin cewa sun koma birrai saboda me saboda fil ghalib a cikin al'umma in ka tara mutum dubu ka kasa su matasa su yi gefe dattawa su yi gefe galibi zaka samu matasan sun fi yawa akan dattawa daga shi yasa sai Allah ya hukunci da al mafi yawa to shi yasa a nan suratul ma'ida sai ce ya sanya a cikinsu an samu birrai a cikinsu kuma an sama aladu to wannan shine hukuncin da Allah ya musu kamar yadda al'imamu abu al-kharasani yake cewa kira Allah ya musu ya ce da su ya ahalar ƙarya ya ku mutanen wannan garin kunu ƙiradatan khasi'in ku zama birrai فجعل الذين نهوهم يدخلون عليهم فيقولون shikenan sai waɗanda suka kasance jiya suna musu wa'azi sai su shigo suna fitowa sai su ga mutum ya koma biri ko alade sai su ce da su ya fulan ya wane alam nan hakun ba mun hana ku ba muka ce kar ku yi kar ku yi fa yaquluna bi ru'usihim ay bala sai su yi ishara da kansu ai bi ma'ana eh kun hana mu amma mun kiji yanzu babu daman yin magana suna dai jin me ake faɗi amma babu daman su yi su buɗe baki su yi magana saboda haka sai su ce ba mun hana ku ba ba mun ce kar ku yi ba to saboda haka a wannan shine hukuncin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu abu na gaba shine Allah maɗaukakin sarki daga cikin sunnarsa a rayuwa shine yakan hana mutum abu sai kuma ya ba shi jarabawa yanzu za a ce ma mutum karka kalli tsaraici sai kuma Allah ya azurta masa kudin sayan waya kaga yanzu dai ga tsaraici nan a cikin waya ya ka ce karka kalla to sai ya zama jarabawa ce a gare shi za a ce karka ci haram sai kuma Allah ya nuna masa ga kudin haram din saboda ya jaraba shi ya gani to shi yasa su ma Allah sai ya jaraba su ga kifayen nan sun san garan da kifayen suke zuwa sai aka ce kar ku yi kamun kifi a ranar don ya zama jarabawa a gare su sai ba su ci jarabawan ba irin haka Allah ya masa habbai game da kama farauta a harami Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-sayf ya ayyuhal ladina amanu la yabluwannakum Allahu bi shay'in min الصيد من الصيد تنالوا من الصيد من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب عظيم كاغا فله عذاب أليم كاغا الله da yace kar ai kamunki kar ai farauta a cikin harami lokacin da mutum ya shiga ihrami haramun ne ya farauta sai Allah ya ce to ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani la yabluwannakumullahu bi shay'in min as-sayt Allah zai jaraba ku da wani abu na farauta a da a baya kafin ka yi farauta sai ka ɗaga tarko ka yi dabara ka yi daku a hakan dabbar farautar tana an karewa ta gudu da kyar zai kama ta amma sai allah ya ce yanzu tanaluhu aidikum wa rimahukum za ku iya miƙa hannunku ku kama dabbar wari ma hukumashinku za ku iya jefa shi ya cike muku dabbar amma Allah ya ce ya yi haka ne liya'alama Allahu man yakhafuhu bil ghaib don Allah ya ga ya tabbatar da wane ne yake jin tsoron sa a hali na gaibi wa ke jin tsoron Allah to shi yasa malamai suka ce mutum na zaune ya shiga ihrami sai dabbar farauta barewa ko zomo ko menene sai zo ya shafi jikinsa sai ya wuce wanda kafin ya shiga ihrami sai ya ɗauki mintoci ko sama da awa yana fafutuka bai kama ɗaya ba amma yanzu zai gan su cunkus wannan ya zo ya bi jikinsa ya wuce Allah kuma ya ce kar ku kama to wannan sunna ce ta Allah yana sako jarabawa akan ababen da ya haramta akan abubuwan da Allah ya haramta to sai ya sako jarabawa akan su wanda ya ci jarabawa Allah ya saka masa wanda kuma bai ci jarabawa ba to shi ma ya samu sakamakonsa gwargwadon abin da ya yi na ƙetare dokokin Allah tabaraka wa ta'ala don haka irin wannan Allah madaukakin sarki ya yi ma waɗannan mutane na banu Isra'il Allah ce karku kama kifi ran asabar sai kuma Allah ya tabbatar mana da cewa kifayen suna zuwa ne ran asabar ran da ba asabar ba ba a samu Allah ya ce kuma kar'ai wannan kuma sunna ce ta Allah subhanahu wa ta'ala to shi yasa Allah ya ce fa qulna lahum kunu qidadatan khasi'in da suka kiji sai muka ce da su ku zama birrai kuna kaskantattu wulakantattu a abu na gaba anan shine shin waɗannan birrai da aladu da muke gani shin suna da alaka da waɗancan birrai da mutanen da aka mai da su birrai da aladu akwai alaka tsakaninsu ko babu abdullahi dan mas'ud allah ya ƙara masa yadda kamar yadda imamu muslim ya rawato hadisi ya ce wani mutum ya tambayi manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ya rasulallah ya manzan allah alƙidadatu wal khanazib hiya mimma musik ya ce ya manzan allah da birrai da aladun nan da muke gani yanzu suna cikin waɗanda aka shafe waɗancan mutanen aka mai da su birrai da aladu wayannan birrai da aladun da muke gani suna da alaƙa da waɗancan mutanen faƙalar nabiyu sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce inna allaha azza wa jalla lam yuhlik qauman aw yu'azzib qauman fayaj'alu lahum nasla Allah bai taɓa halakar da wata al'umma ko ya yi musu azaba kuma suka samu tatsu ba babu al'ummar da Allah ya taɓa halakar da ita kuma ta samu juriya ba taɓa samu ba wa innal qirarata wal khanazira kanu qabla dalika ai tun gabanin a halicci waɗannan tun gabanin waɗannan su zo akwai birrai akwai aladu saboda haka waɗannan birrai da aladun da kuke gani a yanzu suna da alaƙa ne da birrai da aladun da Allah ya fara halitta a farko su kuma waɗannan da Allah ya shafar da su ya mai da su birrai da aladai to ba a taɓa samun waɗanda Allah ya halakar da su kuma suka samu zuriya ba ba taɓa samu ba saboda haka wannan hadisin kenan sai nuna mana cewa ba su da alaƙa ko kaɗan abdullahi ɗan abbas Allah ya ƙara masa yadda ya ce da Allah ya mai da su suka zama birrai da aladu saboda saɓon Allah da suka yi ya ce ba su rayu a bayan ƙasa ba face kwana uku zalla dukansu duk wanda Allah ya mai da shi biri ko alade a cikinsu bai wuce kwana uku a rayu bai mutu ya ce kuma ba a taɓa samun al'umman da Allah ya shafar da su ya canza musu halitta kuma suka rayu sama da kwana uku ba ba a taɓa samu ba ba su ci ba ba su sha ba sannan kuma ba su samu zuriya ba ba ci ba sha babu samun zuriya ya ce waɗannan aladu da birrai da muke gani Allah ya halicce su suna cikin jimillar halittar da Allah ya yi a kwana shida kamar yadda yake faɗi halakar samawati wal ardi wa ma bainahuma fi sittati ayyam ya halicci sammai da kasai da abin da ke tsakaninsu a cikin kwanaki shida to kamar yadda Allah ya halicci annabi adam shine mutum na farko to haka nan aka sama aka halicci aladen farko birin farko wanda su ne suka fara samun zuriya zuriya zuriya har aka yi su kan waɗannan da muke ganin su a yanzu amma waɗannan aladu da birrai da muke ganin su yanzu ba su da alaka da waɗancan da Allah madaukakin sarki ya ya hallaka su saboda haka Allah madaukakin sarki ya shafe waɗannan mutanen sa kuma sura irin ta aladu to haka nan kuma Allah madaukakin sarki yake aikata abin da ya ga dama lokacin da ya ga dama kuma ya aikata shi a bisa surar da ya ga dama kaga ai cewa ya kawai fa kulna lahum cewa da su muka yi kawai ku zama kunu qidatan khasiin shine inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun al'amarin Allah kawai in yana nufin abu kawai sai ya ce kasance shikenan sai ya kasance wannan al'amarin Allah ne Allah shine mai kun fayakun shine wanda zai ce ma abu zama shikenan sai zama yasa wasu malamai ma suka ce in Allah ya ce kun kafin kefin ya dore nunin din na abun ya zama to sai Sheikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin ya ce wannan fahimtar kuskure ce saboda in kefin bai dore nunin ba ai umarni bai ci gaba tukunna daka halittun Allah kuma ba sa wuce gaban Allah bisa ga umarnin Allah daka sai Allah ya ce kun kasance zama to kaga umarni ya cika kenan fa yakun sai abu ya kasance haka abu ne mai sauki a wajen Allah ko menene duk yadda ake ganin abubuwa sun cirkushe sun daddaure a wajen Allah wannan abu ne mai sauki abu ne mai sauki duk halin da al'umma ta shiga ciki Allah ya kawo mata agaji da dauki wa kana zalika ala Allah yasira wannan abu ne mai sauki a wajen Allah da haka sai Allah ya ce faj'alnaha nakalan Allah ya ce sai muka sanya wannan a muka sanya wannan azabar da muka yi ta zama nakalan lamiri a nan faja'allaha muka sanya ta lamirin wasu malamai suka ce yana komawa ne zuwa ga azaban da Allah ya yi na mai da su su zama birrai daga kenan sai muka sanya wannan azabar ta zama nakalan kalmar nakal tana iya ɗaukar ma'anoni da yawa tana iya ɗaukar ma'anar a ibra tana iya ɗaukar ma'anar abun kula abun ɗaukar darasi lima bai ne dai ha to in ya zama mun ce kalmar nakal ta ɗauki ma'anar darasi shine idan ka ga wani ya aikata kaza ya gamu da ukuba iri kaza kaga kai yanzu ya zama maka darasi to shi ne sai ka ce faja'alnaha nakalan lima bayna yadayha wa ma khalfaha ko ya zama nakal yana iya ɗaukan ma'anar azaba uquba sai muka sanya ta ta zama uquba ma abin da ke gaba gare ta da abin da ke bayanta to menene ma'anar lima bayna yadayha wa ma khalfaha to anan sai malamai suka yi sabani wasu malamai suka ce lima bayna yadayha ay ma bayna yadayha al'umamul lati sata'ti min ba'dihim muka sanya wannan azabar da muka yi musu ta zama abin daukan izina ga waɗanda suke gaba gare su su ne al'umomin da za su zo a bayansu kaga mu yanzu ai an karanta mana kuma mun ɗauki darasi cewa Allah na da ikon aikata komai a lokacin da ya ga dama wa ma khalfaha su ne na kanu ƙadba ƙauminhu su ne kuma waɗanda suka yi saura a cikinsu waɗanda ba a hallaka su ba da haka wannan sai ta zama abin ɗaukan izina da darasi ga al'ummar da za su zo gaba a karanta musu su ji cewa ga yadda wasu suka saba ma Allah ga kuma kalan hukumar da Allah ya musu wa ma kalfaha sauran waɗanda Allah ya bari a bayansu bai mai da su birrai ba su kuma su kara daukan darasi ya kara musu imani cewa fa ashe fa in an saba ma Allah yana da ta hanyar da duk inda ya so zai ma mutum hukuba ba tare da Allah madaukakin sarki ya gaji ko ba tare da mutum ya gagari Allah ba ko kuma ya zama ma baina yadaiha al'umamul lati sata'ati min ba'dihim wa ma khalfaha al-qura al-muhitatu biha ya zama wa ma faj'alna halaka nakalan lima baina yadaiha su ne al'ummomin da za su zo bayansu kamar yadda muka yi bayani ko kuma ya zama wa ma khalfaha sai zama al'ummul muhitatu biha al'ummomin da suke kewaye da su al'umman da suke garuruwan da suke kewaye da su kenan to su ma yanzu sai su gane ashe ga wata alƙarya can Allah ya saukar musu da doka kar su yi kaza suka ƙiji da suka ƙiji ga irin hukuman da Allah ya musu ya ga to su ma sai su shiga taitayinsu su yi tuntuntuni su kama hankalinsu ko ya zama ma bai ne dai ha lima nakalan lima bai ne dai ha ai azunubul lati asabuha bil i'tida'i alal hitan zai zama azabar ta zama ukuba ce ma abin da ke gaba gare ta na wannan zunubin da suka aikata ta hanyar kamun kibiran asabar da aka hana su wa ma khalfaha da abin da ke baya allati asabuha qabla al-i'tida'i ala al-hitan da zunubban da suka aikata na wato ainihin ukubar da suka yi a baya kafin lokacin kamun kifi wanda mun karanta da yawa daga cikin laifukan da suka aikata a baya so da haka yana iya zama nakalan anan Allah yana musu ukuba ne ya hada musu ukuba ne tare da ukubar laifukan da suka yi a baya da kuma wanda suka yi yanzu tunda mun ji ajiya cewa har sai da ta kai ga Allah ya sa a ɗauko dutse a kansu a ce ko su yi imani ko a jefo musu kafin nan suka yi imani bayan an mai da dutsen yadda yake kuma suka sake komawa kan kan sabon Allah duk wannan abun yanzu sun aikata shi ne bayan ba sun gaga dutse na an kusa a jefo shi a kansu amma kuma suka ƙi a su bi dokokin Allah subhanahu wa ta'ala da haka zai zama Allah ya kama su da irin yadda Allah ya faɗi game da fir'auna ya ce fa akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula Allah sai ya kama fir'auna da azabar zunubinsa da ya na farko da kuma na ƙarshe to su ma Allah madaukakin sarki sai yi musu haka shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace inna allaha la yumli lizalimi hatta idza akhadhahu lam yuflithu Allah yakan yi ma azzalimi talala Allah yana ma azzalimi talala lokacin da Allah ya tashi kama shi kuma ba zai iya kubuce ma Allah ba ba zai iya subucewa ba kaga sai Allah ya musu talala suka yi ta aikata zunubansu sai gashi kuma Allah ya kama su da haka Allah ya ce faja'alna halaka lima bayna yadayha wa ma khalfaha sannan sai ya ce wa mau'izatan lil muttaqin da kuma abin daukan tuntuntuni ga da wa'azi ga masu tsoron Allah duk wanda yake tsoron Allah idan ya ji wannan kissar da irin abin da suka aikata na zunubai zai ga yadda Allah subhanahu wata'ala ya yi musu ukuba zai gane cewa sabon Allah ba abu ni bane sabon Allah ba abu mai kyau bane zai gane cewa duk abin da aka ce masa Allah baya so to abin da yake mafi falala a gare shi shine yayi nesa nesa da abin da Allah baya so yayi nesa da abin da Allah baya so domin ka'ida ta Allah tabaraka ta'ala ita ce in Allah ya ce ayi kaza to so ake mutum yayi iya gwargwaron iyawarsa amma in Allah ya ce a bari to so ake a nisance shi duka gaba daya dan yanzu in Allah ya ce ayi mafiya yawa a bisa normal rayuwanka baka saba yin wannan abun ba sai ka sa kanka yanzu Allah ya ce a taso a yi sallar asuba ai ba haka ba wato kamar yanzu kamar yunwa yanzu kaga fitira ce da Allah ya halicce ka a jikinka normal zaka ji yunwa ko ka so ko baka so ba amma yanzu tasowa kai sallah fa sai ka sa kanka sai ka taso to in Allah ya ce a bari kuma to dama normal rayuwanka shi ma Allah bai sanya maka ka aikata wannan abun ba kamar yanzu shan giya ba wanda Allah ya halicce shi kawai haka kawai zai gaina shan giya ba tare da ya sakan shi ba ba wanda Allah ya halicce shi a haka kaga yanzu in ka nisanci sha sai kaga kwata-kwata ma sai ka gama shekarun ka ma gaba daya shekara biyar goma baka sa giya a idonka ba saboda ka nisance shi so wannan shi yasa Allah ya ce wa mau'izatan lil muttaqin domin wannan ya zama wa'azi ga masu tsoron Allah tabaraka wa ta'ala to wannan a kistar anan Allah ya kawo ta a dunkule shi yasa mafiya yawa muka kawo ta a dunkule ran da Allah ya kai mu zuwa tafsirin suratul arafi zamu ji yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya baza kisar da kuma tattaunawa da malamai suka yi akan kisar amma dai abinda Allah yake nuna mana anan shine lallai banu Isra'ila sun yi ma Allah madaukakin sarki taurin kai ya ce kasu sun yi ya ce su yi sun ki ga kuma kalan azaban da Allah ya musu Allah ya tsare mu Allah ya kare mana imanin mu za mu takaita akan wayannan ayoyin Allah ya kai mu gobe sai mu tashi akan ayoyi na gaba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kusakurai Allah ya fi mana Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwar mu Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله